أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi za mu tashi babi na dari uku da arba'in da hudu wato babin na hai'an tagawudi fi dariƙin nasi wa zillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha wato wannan babi zai magana akan hani da musulunci yayi kada a yi tsuguno tsuguno ai ba hausa ya san tsuguno ko na yawa kada a yi tsuguno a hanyar mutane hanyar da mutane suke wucewa sannan kada a yi tsuguno a inuwa da mutane suke zama suna hutawa sa'annan kada a yi tsuguno a ruwa wanda mutane suke ɗiba suna amfani da shi da abin da ya kama da haka duk wani waje da aka sani mutane suna amfana da shi to kada mutum ya ji yana son zagawa ya je wajen ya yi tsuna a wajen musulunci ya hana ya kula da haƙoƙin mutane قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا اثما مبينا Allah madaukakin sarki yace lalle hakika waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata suke wato cutar da su ba tare da wani laifi da suka aikata ba to lalle hakika waɗannan sun zo da iran ƙarya da kuma zunubi a bayyane da haka zunubi ne babba mutum ya je ya samu wurin da mutane suke zama suna hutawa ya tsona zunubi ne babba mutum ya samu inuwa da mutane suke hutawa ya tsona shi yasa za mu ji wani abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala اتقوا اللعينين قالوا وما اللعينان قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم an samu hadisi daga Abi Huraira da Allah ya kare tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku ji tsoron wajen la'anta guda biyu wajen la'anta an ce la'anta da hausa shine zagi na inuwa wuraren da da zaran an ga wani abu na ba daidai ba za ka ji mutum ya buɗe ya ce Allah ka yi ɓangaren wannan mutum na in ma ya iya zagi sosai ba haka zai faɗa ba na wani har kakai ne zai ya zagi akwai da sun kware da zagi za ka ji sun mulmula a can eh ya danganta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyaye wuraren la'ana guda biyu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ina ne wajen la'ana kuma guda biyu sai ce wanda yake yi tsuguno a hanyar da mutane suke wucewa kaga duk wanda ya taka bayan gida zai ce Allah ya tsine wannan mutum na zai Allah ya isa iska mutum kaza mutumin kaza yayi kaza to babu kyau ko kuma inuwa da mutane suke hutawa sun saba da ranar su zo su zauna sai wani ya zo ya zuguna a wajen kaga da sun zo za ka bi maganganu ana kai wannan Allah ya masa kaza Allah ya kaza kai wani wani ma zai ce kaga wani la'anan ne na ya zo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to saboda gujewa wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan a kiyaye saboda wasu mutane bakin su bai da kyau bakwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya sa suna da kambun baka kambun baka gaskiya ne eh yanzu yanzu da sun ce ka lalace sai ka lalace Allah kiyaye eh yanzu da sun ce Allah ya ma albarka sai ya ma albarka suna nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa a cikin bayan Allah akwai waɗanda su amma ma ka kalle su a cikin mutane ko ƙara kallon su ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amma su din matsayin su ya kai lau aka sama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa ya ce wallahi Allah zai yi kaza Allah zai yi Allah bai bari shi ka fara da zai yi rantsuwa kawai ya ce kaza zai faru wata rana a Pakistan za a zo aikin hajji wata mata sai ta me ya faru me ya faru an yi shirya tafiya da ita bayan gida ta je gida ta ji kawai su aka rufe jirgi jirgi ya tashi kuma jirgin ƙarshe da zai tafi daga pakistan mutane suka tsaya suna ta mata jaje suna nufin matar nan ta ce kawai a rabu da ita a iyakon kawai ta juya ta kama addu'a ta kama addu'a ta kama addu'a me zai faru kawai sai jirgi ya samu matsala a sama wallahi sai da ya dawo ya dawo wajen aka yi gyara mata ta shiga ya koma kuma da alazai gudun ɗari biyar da ɗoriya to ba a sani ba ko ita ce ko zai sa ta ci na misali eh amma kowa ya ba da shaidar ana ta tafi kawai su ce ba za ta tafi ba ina nufin ta tsaya kawai sai aka gani ya dawo ya gana ta ba ta ita ma ake ta chemical waye waye waye waye ƙarshe sai ga ita a jirgin da ita aka tafi ana samun irin waɗannan akwai labarin mata ba ma mahaukaciya ce mahaukaciya wadda take tana da ɗan ɗan buka irin ɗan gida da ta yi kawai sai wajen ya buɓule nan damuna ruwa na ɗan da leda da waye-waye a ce matar da ita suke ta roƙar Allah kar ya yi ruwa kuma a nan ƙasar ya ba ganin sarkin musulmi ne ta abbaka sai sai ta ci ta roƙar Allah inda in har ya da shi Allah gida da abule a bai har aka nemi ana ta suka roƙar ruwa har wani ya ji labari ya sanar da sarkin musulmi ran da aka gyara mata gidan kawai sai ruwa ya bari ya zuwa ya sako an taɓa roƙon ruwa a madina wannan sanannen magana ce a madina a madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam ana ta fita roƙon ruwa ana ta fita roƙon ruwa ana dawa ba ruwa wata rana wani bako ya zo a cikin masallacin wanda suka ji sun ji shi ya daga hannu ta Allah kai musu ruwa mutumin da yake yana kallon sa ya ga wannan irin lafiyar sa kuwa amma irin wanda ya faɗi maganar ma yace Allah kawai sai ga hadari gari na wakiya sai ruwa ya fasu nan suna nan ire-iren su da yawa ka kawo irin wannan ka ka ne ki faɗa a wai misali shi ne din misalin da yake ba na ko kai wani abu ai kaga ba za ka ji da daɗi ba Allah ya kiyaye shi yasa mutum kawai ya kiyaye sai babu nahai anin gauli wa nahawi bitin ma'in rafi wannan babu zai yi magana hani kada a yi fitsari a cikin wato ruwa wanda yake baya gudu shine ma'in rafi ruwa da baya gudu kun sa a musulunci ruwa yana gudu matsalar ta da sauki ruwa na gudu ko me yake Allah madaukakin sarki ya sa duniyar nan kusan kashi to tasa'in a tamanin da biyar to kashi tamanin da biyar na duniya ruwa ne na nan duk ruwa ne kuma Allah madaukake sarki sai ya sa mafi yawan ruwan da ruwan gishiri shine irin ruwan teku Allah madaukake sarki ya yi mana haka ne jan wato tausayi gare mu saboda me saboda duk abin da ya shiga ruwan mara kyau ya lalace gawawaki dabbobi wane ne ko me ya shiga sai ruwan ya maka shi saboda wannan gishirin rahama Allah shi yasa a musulunci in dai ruwa na gudu to magana ta gaji za a yi alwala za a yi abin da ake ko alwala kake ciki kana cikin alwala ka kurkura baki ka shaƙa ruwa na sai ka ga kaya za su wuce sai ka ɗan tsaya kawai na su wuce sai ka ci gaba da shafan kai da wancan fuska to alwala ka ta yi ba kuma a cikin alwarka ta yi amma kan inda tsayayyar ruwa ne ruwa ya zama lalace ina nan inda baya gudu to gudu ruwa daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi teku huwal tahuru huwal tahuru ko ma'uku alhillu mai fatu ya ce shi ruwan sa duk mai tsarki ne sa'an nan duk abin da ya mutu ma a ciki mai tsarki ne shi yasa kaga duk abin ruwa in dai abin ruwa ne in dai yana raye a ruwa to halal ne ko mutum ne ya dawo rayuwa a ruwa aka kamo shi za a yi in dai dai ruwa ne ba ko mami waye in dai a cikin ruwa sharadi ya zama a ruwa yake to ya zama sai dai yana cikin duk umarnin da aka ba malama suka ce koya yake inda nan yake sai dai yake gayi sai bayani cewa kowa da waye ba ana yake ba amma inda ana ka kamo shi shike عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم أسامو حديث دقى جابر رضي الله تعالى ثبت عليه ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a yi wato fitsari a cikin ruwa wanda yake baya gudu saboda ruwa wanda baya gudu mutane suna amfani da shi in aka yi fitsari a ciki kaga an halata musu shi an sa shi ya zai zama yana zarni amma yana gudu ba a san ma ba ruwan wani da fitsarin mutum shi kenan abin da yake ya wuce sai babu karahatu tafdilil walidi ba'da auladihi ala ba'd fil hiba wannan babu zai magana hali da musulunci yayi kada uba ya fifita wasu daga cikin ƴaƴansa ko wani daga cikin ƴaƴansa akan wasu amma wajen kyauta fil hiba wajen kyauta wato musulunci ya ce wajen kyauta saboda ne saboda duk abin da yake ba kyauta ba abin da yake rayuwa take zuwa da shi abin da ya sa shekaru ke zuwa da shi abin da lokaci ke kawowa da ikon Allah to shi wannan ana iya samun bambanci ba kuma fifiko ba ne ayan gani za ka raba abinci iyalinka wannan 'ya'yanta ɗaya a 'ya'yanta biyu wannan 'ya'yanta shida a ka dole akwai fifiko na za ka za ka fifita a'a wannan yana university wannan yana primary kudin makarantar su akwai fifiko na akwai bambanci da sauransu wannan ya kai aure za a yi masa wannan bai kai aure ba na kaga gashi nan abubuwa duk irin wannan babu komai a ciki duka irin wannan abin ne ya za rayuwa ne ta zo da shi wato babu komai a ciki in ya zan ba mutum ya yi haka ba haka nan wajen soyayya babu a cikin yayan mutum wani zai zama yana kyautata masa wani yana tsaye da sallah fiye da wani wani yana kula da addini dole uba ya kusansa shi ma nan babu laifi wannan aiki ne na zuciya kamar matarka ne kana da mata biyu kana da mata uku ta yi ka kusan wata wannan ba laifi bane a wajen Allah na ba laifi bane shine ma abin da Allah madaukakin sarki yace walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa ba za ku iya ku adalci ba tsakanin mata yana nufin wajen soyayya walau harastu Allah ya ce ko da kun yi niyyar haka saboda ba za ka hada wanda ya ma magana mai daɗi ya gaishe ka da wanda ya shaɓa ma bakar magana misali ba za zama ba za su iya zama ɗaya a cikin zuciyarka to irin wannan wannan babu babu komai a ciki sai ita ma tana so su ta yi ƙoƙari ta kyautata akwai yanayi na zamantakewa wanda ba a wajabta wa mutum sai ya yi iri ɗaya ba har da masu mataye misali ya tsira kana da iyali guda biyu yau ka zo nan tun karfe tara kuna hira har karfe sha biyu ka bar nan gidan gobe ka je to musulunci bai ce wajibi sai ka zauna daga tara na zuwa sha biyu kana yi da ba ai an gane wannan misali ha wataƙila wacce akwai dalilin da yasa aka yi hirar na akwai bayanin da ta kawo akwai abin da ko cewa can ka je wataƙila ta baka dariya ka yi ta dariya nan kuma ta ɓata ma rai ai kaga ba za ka ta dariya ba an ɓata ma rai ba na misali kaga ba zai ba za a ce dole su zai je ka yi dariya nan ma sai ka yi ta dariya wannan duk yanayi ne na rayuwa abinda Allah madaukakin sarki ya hana kawai ya ce fala tamilu kullal mai kada ku karkata dukkan karkata misali fata zaruha kal mu'allaka ku bar matar kamar wadda ba ta da miji mutum ya zama ya karkata wajen yi rashin adalci abinda ya kamata ya raba zai bayar zai iya ba su duka na kyauta ne ya ba wani hana wani wannan musulunci da ya zaba عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نهلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال ولا تشهدني إذا فإني لا أشهد على زور وفي رواية لا تشهدني على زور وفي رواية اشهد أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا متفق عليه أنت ما حديث لك الأمات أم بشير ya dala kara tabbata gare su yace babansa wato shi baban Umar ya zo wajen manzon Allah ya zo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da bawa ne yana da bawa sai ya kira shi bashir din ya ce to ga bawa na na baka amma zo mu je na kafa shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida cewa na bawan nan ya zama naka to shine sai ya ce babana ya dauke ni ya kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya rasulullah na ba wa dana wannan wannan bawan nawa daga yanzu ya zama nashi ya zama nashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ƴaƴanka ka ba su ko ka ba shi ba wato duk ƴaƴanka sauran kowanne ka ba shi ba wa ɗaɗɗe yadda ka ba wannan sai ce a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar da kyauta wato a fata a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ƴaƴanka yadda kawa wannan bashir din haka kai musu yace a a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayayenku da haka sai babana ya zo ya mai da bawa ya karɓe shi ya mai da sadaka wata an fasa aka fasa a wata ruwa ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Bashiru kana da wasu ƴaƴa wato kana da wasu ƴaƴa a bayan shi wannan sai yake cewa eh sai ce duka ka ba su irin yadda ka ba shi kyautar nan yace a'a yace to kada ka sanya ni shaida akan wannan saboda ni bana shaida akan zalunci kenan aljoro zalunci ya ce maza Allah ce ba zai yi shaida ba da ka ga abin ne ya fi kyauta in za ka ba ya duka kyauta ake musu iri da kuma ba maganar mace ba maganar namiji ba gado ba ne da zakari ne su da hazin in saye na yawa kana son ka ba yanka kyauta kowa dubu goma goma kowa dubu biyar biyar kowa naira ɗari ɗari kowa naira ashirin ashirin shi kenan amma abin da ya shafi makaranta makarantar ne yake sa nawa za a biya shekaru yake sa nawa za a biya duk wannan babu magana cewa ba za wannan ba za ta ce ai an biya wa dan wanci dubu goma a makaranta ni ɗana dubu biyar ne kuɗin makaranta dole a ci samun dubu biyar babu wannan akwai wasu abubuwa na rayuwa wanda uba ya kan wa dan shi dan sun kai a yi masu akan samu wanda in yana da wadata duk yaro in ya saka ya balaga sai a kai shi haji misali duk wanda ya kai sai a kai shi haji babu komai idan ma ba a samu daman kai wani babu komai misali babu matukar ba haka aka shirya ba misali damar ce ba ba ta samu ba amma yin haka babu babu babu komai a musulunci a wata ruwa yake cewa kada ka sani shaida akan zalunci a wata ruwa yake cewa ku je wani ya muku shaida sai ce shin za ka so ƴaƴan naka dukkan su zama sun ma biyayya kowa yana ma biyayya sun zama daidai wajen ma biyayya ke yi sai ce to ai kar kai haka duk wanda zaka ba ka ba ka duk wanda zaka duk kyautan da zaka yi ka ba kowa kowa ka ba shi a cikin su idan kuma bai kai ba ne to sai a raba babu laifi idan an zo da abu ya zama lalle mutum ne za a ba kuma ana son a ba su ba laifi a yi ƙuri'a ƙuri'a a ce to za a rubuta wanda zai ya samu nashi ba laifi in wanda ya ɗauka shi ke matukar ba a ce wani ka duba wajen kafata na takardar da na yi wajen gargashin kebur na ita za ka ɗauka ba misali inda inda ba wannan su shike ne duk wanda ya Allah ya ba shi ke sai babu taharimi idadil mar'ati kun ga ina duba littafi insha Allah mu kusa gamawa ina ga littafin da muke yi da asuba shi zan dawo da shi ba wanda muke karanta shi da asuba in Allah ya da shi zan dawo da shi nan saboda mu dawo yi na ne ba su nan riladin kudu saboda wasu irin da da yake a tuba za ta ɗan yin wahala in na ɗan matsa daga nan anguwan to kaga sai mu dawo da shi nan za mu na tunani yadda za a yi da shi sai kawai mu dora shi a nan in Allah ya yarda to babu tahrim ihdad almar'at ala mayyit fawqa thalathati ayyam illa ala zawjiha arba'at ashhur wa ashar wannan babu zai magana akan haramcin mata sai sai ta kaba akan duk wani da ya rasu kowaye fiye da kwana uku kowaye baba ne kani ne wani na wace kanwace da ne duk wanda ya mutu to haramun ne mata da ta saba akan mutuwarsa fiye da kwana uku sai dai wa sai dai miji shi kuma miji Allah ya riga ya faɗi nawa za ta yi shi ne za ta yi arba'a ta ashirin ko wa ashira za ta yi wata hudu da kwana goma amma duk wanda ya mutu to duk yadda za a yi damuwa to kwana uku ne sai a yi haƙuri saboda kai ma da kake damuwan ba kai wuce ka mutu ba to ai kaga ba wani abu abun nan shi maganar mutuwa ba wani abu ba tsare a kai tunda kai ma ba wai ka zama wani kai dinnan ba dama ba ne ina nuhu kai ma din da abin da ya sa baka mutu ba kawai lokacin ka ne to kaga bai kamata a tsaya ana wani abu kuma Allah madaukaki sarki da huwa allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ga mana shi halitti mutuwa kaga ma sai soma da mutuwa wal hayat ya halitti rayuwa alhalin rayuwa ake farawa na kama a mutu amma sai Allah ya soma da ita Allah ya yi haka ne ne ya buluwa dai ya jarraba ku ya ga ayyukum waye daga cikin ku zai zama ya kyautata aiki kenan kawai mutum ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya ba wa zuciya shi haƙuri kawai zai bar duniya ba wai yanzu ba ma na eh wallahi ka yi haƙuri ka tsara rashi zuciyarka ka gwada mata lalle za ka mutu kai yadda ta yadda ai ka huta ma shi kenan wallahi shi ke nan ka huta abinda za ka yi ta yi shi ne domin ake a ji daɗi a lahira kuma suka bin fare shi ne ake shiga tasgaro a lahira suka ka rabu da su ni Allah ba ya so ka bai ni Allah yake so ka yi sai shi ke nan ka huta wannan kuma ba zai sa ka mutu ba ma tana nan tana nan za ka zama sauran mazan jiya eh amma in mutuwar ta zo kuma ba abin da zai sa ɗan adam da mutuwa Allah ya ba mu sa an zai raba binti abi salma radiyallahu anhuma qalat دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حارب رضي الله عنه فدعت بجيب فيه سفرة خلوق خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله ما لي بالدين من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن أن تهج على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قال الزنوب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بجيب فمرت منه ثم قالت أما وأما والله ما لي بالجيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة متفق عليه wato da yake cikin abubuwan da aka hana mata ta yi in tana ta kaba banda sanya turare mata ta sa turare yana nuna ta ta kaba ya kare mata ba za ta sanya turare ba mun je gaisuwa a jan gida wani ya rasu matar yariya ta ka matar su za ta yi so mata kaba ta ka tambayi wani wani malami sai yana musu bayani akan ta kaba wata mata ce ma ta ce to malaye mana bayanin ta kaba kuma zuwa yi kuskure sai zai ka ta sai ce to ai mata da za ta iya ɗan sa a turare sun ce a'a malam ba a safa turare sun ce ina ce mun ai ka san in ba sa turare ba a tashi ina nahu eh za ta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a sa turare in ana ta kaba ba a wanka da sabulu mai kanshi in ana ta kaba kamar mai ihramin aikin hajji shi ma baya sa turare sai dai zai iya sawa kafin ya niyya a jikin ma ihramin zai iya sawa kafin ya niyya amma bayan niyya babu babu dama ya sanya ga haka wannan ai zama ne da ake son ta ringa tunani na zaman da ta yi da mijin da kuma tunani ita ma za ta je inda ya yi zama ne haka za ka yi ba maganan biki ba maganan suna ba maganan duk wasu abubuwa amma ba za ka ci abinci za ka yi wanka na za ka canza tufafi amma ba na kwalliya ba shi nan abin da za ka yi banda ba banda sauran al'adu da za ka ji an cewa za ka ringa yawo da buta kai da jin wannan ma ka san hausawa ne to waye san buta a duniya ba na ai ba kai na ka san buta ba na na nufa a duniya jabbo su ka gani ba kai na aka san su ba ma a duniya cewa za ta har gobe za ta rinda kwana da wuka kuma a gargashin bulu me yasa wai in ba haka ba mijin zai dawo ai sakarci in ka kalla ba sai kai ko ba sai to ita da mijinta ba zai dawa miki ba na ko zai ringa matsalwa yana dawa duk tatsuniya ce ba duk wannan babu amma da waɗannan a shari'a lalle haka za ta kiyaye ba magana kwalliya ba magana idan ma babu mai ba ta abinci za ta iya zuwa kasuwa misali ya zan ita ce dole take nema abin da za ta ci za ta je ta nema misali amma ba haka ba za ta zauna a gidan in kuma ba wata larura ba na ko haya ko wani a gidan mijinta ake so ta zauna ta yi wannan wata hudu da kwana goma daga nan ne bayan ta gama wannan in aure za ta yi ba ta iya na kuma ta dawo noma rayuwarta amma shi yasa wannan hadisin na na zainabu radiyallahu anha wato yar abi yar abi sufyan take cewa na shiga wajen a zainabu ya abi talma take cewa ta shiga wajen ummu habiba ita ce yar abdul sufyan wato sarkin makka wato matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da babanta abu sufyan ya rasu abu sufyan bin harb ya ce muna zaune kawai sai ta ce a kawo mata turare sai ta aka kawo mata turare da aka kawo mata wato turare ma da aka haɗa shi haɗi haɗi sai ta ɗan taɓa shi wato a jiki ta ta shafa ba bai wata ta ɗan shafa shi shi ne sai ta ce musu wallahi ba na buƙatar turare abin da ya sa ku ga na sa a kawo min turare don na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai halarta ga mace da ta imani da Allah ta imani da ranar ƙarshe ta yi ta kaba fiye da kwana uku akan wani duk wanda ba mijinta ba duk wanda ba mijinta ba da to kaga kenan ya nuna ta yi kwana ɗaya baban ta ya rasu kwana biyu kwana to na uku kuke a kawo mata tare wato ta magana mutuwa ya wuce don ta nuna musu ta ce sai dai akan miji shi kuma wannan miji ne ya rasu wata hudu ake yi da kwana goma kamar da alkur'ani ya faɗa والذين يتوفونكم أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لا تزون زمن تكبا وتهمل لكوانا قوما إذا لم تكي سوى sai kuma na shiga wajen zainar ɗan jihar ya da Allah ta ƙara tabbata a gare ta ita ma lokacin da ɗan uwanta ya rasu ita ma ta ce a kawo mata turare ta shafa sai ta ce ni ma wallahi ne ba wai ina buƙatar turare ba wato abin da yasa na ne haka na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari yana cewa bai halarta ga mata wanda ta imani da Allah ta imani da ranar ƙarshe sai ta kaba akan wani da ya rasu fiye da kwana uku sai dai akan mijinta shine za ta yi wata hudu da kwana goma kakenan duk turaren yana karya ma nuna cewa ba a ta kaba kakenan ba magana sauki a ciki yau cewa mata da ta kaba ta kan yi turare eh ba daidai ba yanzu mata masu ta kaba ma abin da suke bai da kyau wata wai tana ta kaba tana ba tana kallon kwana ta sai kwana ta sai na tana akwai wani shaidanci da aka yi mai kama da kwana ta sai na turanci ne sunan shi ne na haba na a gano mana aka san shi ne na o azi a fulan na ke yanku to ka je cewa azi a fulan suna nan suna ta yi a iri iri wato Allah da ya kiyaye Allah madaukaki zai kiyaye mana rahama wato musibar da ta hau wannan al'umma tana da yawa irin fina-finan nan da ba hausa ba ne amma an mai da shi hausa kuma to kai banda sai sa kare kai ka san ba hausa suke ba na yau big brother yawa ai su ai duk mummunan ne duk ba wanda ba mummuna ba ko wannan kwana ta sa'in ai ai kwana ta sa'in ne na eh wato akwai abubuwa ne da suke boyewa suke cuta wa mutane suke ai duk duka fasadin ake yi duka fasadin ake yi wallahi fasadi ake ai ka san idan aka canza wa mutane an kasa canzawa mutanen arewa addini to sai aka fito ta wajen al'adunsu shine saboda al'adun da su yana da alaƙa ƙudda da addininsu in ka duba duk abubuwan da ake yi wanda ai musulunci ya koyar babu aya babu hadisi amma rayuwar iyayenmu wallahi duk aya ne da hadisi za ka ga iyayenmu ba su karatu ba amma duk wani abin da annabi ya hana sun hana ka sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da qur'ani ya ce ba a yi ina tuna muna zama a kofar ko ba ko ba mu za ku tashi ba a zama a dokin goma na misali Allah ya kansu duk waɗannan sai ka je maka gane duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi lafiya ma ba amma duk abin da kaza an hana to duk shi aka aka kwashe aka bar da abin nan ko ko wasan kwaikwayo da ake yi na da ai masu yin na da da ai akwai harkar hankali a ciki irin su kafin yaro na ayan san ko ya da su ko na dade shi ne magana jari nan ko ko turanci da sauransu za ka ga suna su za a iya zama da ‘ya'ya da jikoki a kalla lafiya ai an gane magana mai addini wanda yake jin kunya yake tsisan Allah ya san musulunci za su iya zama da ‘ya'yan su kalle su babu wani abu na rashin mutunci a ciki amma yanzu kaga jinku wanda zai zauna da ‘ya'yan su kalli dirama a wani misali nake ma sai ya zama dai uban bari na farko da eh sai ya zama uban bari wanda shi ba ruwan shi kawai ko ina ba ko ina ayan shi za su shiga ban an mutu bai dame shi amma in har yana da damuwa zai ga abubuwa na tashin hankali zai ga abubuwa na rashin mutunci zai ga abubuwa na ɓata al'adan yara wanda ba zai iya jurewa ba amma na da za ka ga abubuwa ne kawai suke yi na nemo kusan ma ilmantarwa da gaske ilmantarwa su ne suke ilmantarwa ba waɗannan wannan fasikantarwa suke eh amma na da kan za ka ga ilmantarwa na za ka ga ilimi don yanzu misali magana jari in ka kalle ta ai littafin karatu ne malami ne yayi ga ta nishaɗi ga ta ilimi ga ta yana ƙara basira da fahimta duniya da fahimta abubuwa wannan ilimi ne a ƙa'idar tsarin bahaushe bahaushe ta ɗau al'ada karka kira musulunci a ina ne bahaushe yake zuwa ana rawa da shi da budurwa suna rawa na a al'adar bahaushe ai babu da haka al'adar indiya ne aka zo aka shigo duk abubuwa za ka ga ba al'adar bahaushe ba ne to inda ma hausan ake yi da sauki eh da sai ka ga da sauki to amma haka aka taho aka taho aka taho har yanzu gashi wata daga cikin yan yan yan fim din nan ba wanda na gani ma wani malami ne ya turo min daga misira shi kuma ya karasa wasa ne girama ce ta gaske ne ƙur'ani aka sa direban da ya sa mata ƙur'ani na na o sunan ta ne to yawan abinda ban sani ba da gaske ne ko dirama ne na a ofin ne shi ya ɗauka malamin ya ɗauka ma da gaske ne in yadda ya ɗauka amma kofin ne ai kafirci ne eh ƙul'ani aka samu ta yi tsaki aka kashe a kashe ta kashe ta sa kiɗa tana rawa Allah ba a wasa da shi wannan in drama ta kai ga wannan ta yi muni na drama ta kai mutum yana kusa da kafirci dan kafirci ne wannan qur'ani ba ka wata ki kana musulmi ina nan ka bi ka ce Allah ne a qur'ani kai daki ka kashe ka sa waka kana rawa duk a wasa bayan Allah ya gaya maka cewa wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun cewa ma khalaqa wa khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah ce da sama da kasa da abin da ke cikin su ban halice su don wasa ba Allah ce ba wasa ya sa na halice ku ba sai Allah ce ya yi falau aradna an nattakhidha lahwan yace lattakaznahu min ladunna in kunna fa'ilin sai Allah da ya Allah ce da wasa muka yi nufi da mun koya mu da mu za mu turo masu koya muku wasa da sai mu turo annabin wasa ya zo ya koyar da ku dan da ake wa Allah ce ba wasa kai Allah ya halitta duniya ya halitta mu ya mana kalimomi a ce kawai wasa ba don wasa ba yi duniya don wasa ba kuma rayuwar mu ba ta wasa ba ce shi yasa ɓarnar da suke yi tana da yawa suna wa karan kansu suna wa kuma al'umma eh suna ɗauka yanzu kuma wani sharri da ya ya ya zo shine masu koyar da yara cewa babu Allah ai musibar da ta hafka wannan al'umma ce suna nan in ka yadda kuma sai a baka kuɗi yawwa to ga yaro yana ta shanawa saboda ya yarda ba Allah kuɗi eh wannan kuɗi sun yi muni wallahi sun yi muni har ma ana ba samari contract in ka kawo wani ka gamsar da shi da kai ma za a ba za a ƙara maka ai masu bautar shida program ne na masu bautar shida ya ta kai duniya wani wani matsayi eh wani matsayi Allah ya tsare alhamdulillah sun da malam a musulunci wani abubuwa ne suke taimaka wa mutum rage fushi rage yawan fushi sau abubuwa musulunci da suke taimaka wa mutum rage fushi babu kamar aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa wasu suka samu tabani suna suna gefe suna ran da ya baci yana fushi sai manzo Allah ya ce wa sahabbai na san abin da da wannan mutumin zai faɗa da fushin da yake da shi ya da shi ne ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko yayi umarni kada kai fushin ba manzo Allah yana cewa la kadab wani ya zo ya ce ya rasulullah ai mu wasiya farada da mirara ko la ka gida maza la yi ce wasar da shi karka da shi saboda wato maluma suka ce karka yi fushin nan ma'anar ta shine in fushin ya zo kada ka yi aiki da shi saboda fushi ba yin sa ake ba zuwa yake sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abubuwan da idan mutum ya fushi yayi zai samu sauki in mutum yayi fushi yayi alwala fushin zai tafi in yayi fushi yana tsaye ya zauna in yana zaune ya kwanta duk wannan an yi ne da tafiyar fushi sa'annan Allah madaukakin sarki da yana lissafa wanda zai sanya aljanna shi ya ce wal kazimin al da masu hadiye fushi a yi ma abin da ya kamata ka yi shi ka yi ka yi shi ta hadi to Allah ya zuwa ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya hadi ya fushi alhali zai iya zartar da shi zai iya yin wani abu zai iya haƙura to ran tashin kiyama Allah zai kira shi ce ga mata huri ne ya zaɓi duk wanda yake so kaga duk in ka tattara wannan ai zai sa ka dan samu sauki saboda kuma fushi yana sa sharri za ka yi fushi ka yi abin da za ka yi ta nadama Allah kaɗai san lokacin da nadama za ta kare da haka shedan ne kuma yake zuwa ya shiga jinin mutum jikin mutum ya yi gudu a magudanar jikin jininsa shi yasa za ka ga mutum ya yi fushi jijiyar wuya ta tashi biya canza saboda shedan yana zuga shi shi yasa ko a zamantakewa na iyali in ma bai ya faru tsakanin mutum da iyalinsa ya yi fushi ta yi fushi to kada ya biye mata a yan gane sai ka yi sunna sai ka fice a yi ta magana waye waye waye ta ce ma ba dai ni ba to kai kuma saka ce sewa na kun ga san an karfa ba dai ni ba na in ka ce sewa to kai da mun ba dai ita ba sai ba ba za ga ma na eh ka gani ana dorawa shi dan na zuga ina ta zuga har akai wani level shi yasa ne yace ana kaiwa level yanzu ma an samu sauki tun daga waya ba abu goma sai ka dauka wa alaikum salam kun iso ai kun gane yau wasu ta dawaya ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh har kun zo ne kuna kofar gida shikenan kawun an jima kawun ci ita ma kawun ci don ba haka ba kenan haka yake yi wasu ma zai ya sa su su ne su yi ɓarnan da su yi ta gajjali suna neman gyara babu gyara eh akwai mutanen da suka je wannan na san su ne daga na shi nan ana anguwar su sun biyo ni su biyu a mota a jip mata ne da miji ya sake ta sake kuma wayar su ba ka iya rabuwa wannan gaya mun suke suna yawa a jip abin su su kadai su biyu suka je suka rabu ba a ɗaki na ka ga da sun yi haƙuri ba shi kenan ba yanzu kuma duk abin ya dame shi ya dame shi ya dame shi wai sun zo ne wani malami ya ce mutum an yanka saniya kora gumi kuka yanka kora gumi aka yanka babu sai kulle yadda Allah ne ya faɗa eh sai ka ji kayi aure kuma aure na gaskiya yawa abin ku dawo wanda ta ma da wannan dai abun ne ba ma iya rabuwa ku je karkura da ka ga duk wannan hakuri yake sa sai abin ya wuce eh Allah ya ba mu ne mu bai na na ya manta ne ko ba ku tambaye shi bayani ba ai kun ji ne tambayar farko ma yau suka sallah a zaune ga yadda ma rabi ya zauna da kamin shi ka ga yadda zaune nan haka za ka yi na ka ga yadda ya zaune nan na yau to ga shi a ba wala bin ai ya dage gaba oh yau zama za ka yi sosai haka da zaman cin abinci da zaman tahiya da zaman duk zaman da aka yi da kai in sha ka iya yi akwai zama irin tahiya ina nufi gaba kana baya duk zaman da shari'a ta yadda ai a zaune aka ce ka yi kana iya zama in ka tashi ne ka gama karatunka sai ka tashi ka yi ruku ka tashi ka yi ruku ka da ka yi sujjada ka tashi ka zama ka yi ta karatu a zaune sallah ce yar zaune ai na kana da ladar rabin wato wanda ya sallah a tsaye kuma kana iya yin da lafiya kalau ba ba wai ba ka da lafiya nafila ne amma inda za ka yi farilla haka babu na nan don tsayuwa don sallar farilla wajibi ne amma ban da nafila ai mutum in yana sallah a cikin mota amma ba in ba kai ne da yawa ba ko yawa in ga in kana zaune a mota za ka iya sallah nafila za ka iya sallah ya kace abin da za a yi mota ka ce sai ka ce a fuskanci aljula da ita kai kai niyya kai kabbara ce na sa kama tafiya ba ruwan ka da inda ta dosa kai ta nafilar ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila akan abun hawa amma in zai yi soma yana fuskanta aljula amma in ta in yayi kabbara ba ruwan shi da ina za ta tafi hanyar kawai da ya kama nan za a sai ta ai dai wala ala ina zuwa yawa yace sun bi wani malami sallah sallar isha yayi fatiha a raka'a ta farko ya ƙara fatiha a bayyane a bayyane ya kuma ya sallama kuma ya tashi ya tafi sai na ce ba ku tambaye shi ba wai an bi shi ba a same shi ba ko to ni dai ina tare da shi ila ya manta ne na kai ma ka bi to to ba ku tambaye shi ba ha gudu ya yi da ya zallafa to tunda limamin masallacin ne ku tambayo mana shi zai muku jawabi sai ku zo ku mana ko sai mu karu kun san ilimi da yawa na wata ila wani abu ne da baka sani ba amma mu abin da muka sani ana sallar isha ana karanta fatiha ne da sura na a raka'a farko ta biyu a raka'a ta kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi akwai wata magana wanda wata ila shi zai kawo amma dai tunda kun san shi har kun san masallacin ku tambaye mana shi sai ku zo ku yi mana bayani na'am wa alaikum salam ana ruwa ba da man ka tsaya kuma rana za ta fito za ka iya sallah duk inda rana sallah za ta wuce asuba rana za ta fito azad da asr rana za ta faɗi a asuba magariba da isha alfijir zai fito to a nan ni yanayin da mutum yake zai sallah ba zai bar su fito biyu sallah ba zai salla a duk yanayi ta zama gana duk yanayi duk yadda ya samu kai shi duk yadda ya samu kai shi ya za ka ce gaskiya ne ba gaskiya ba ne ya ce in yana da alwala gaskiya ne ce a ba gaskiya ba ne ba ku ji hausan duk yadda ya samu kai shi ba ke ba ku ji da hausar na ce diyan da aka samu kai ba ai ka san alwala in ba samu abin yi ta ba ana taimama ba to in ba a samu abin taimama ba fa in aka rasa abin taimama Allah ne ya ce fata kula masa dafi ku ji tsoron Allah gurgudun iko ne da kun samu da ka in haddi ya gagara a baka ji an ce ana sallah tsirara ba yanzu wanda ya sallah tsirara sallah shi ta hanyar amma in ya zan babu yadda za a yi haka sai a yi sallah sai da malama suka ce in ma mutane suna da yawa har jam'i za a yi amma dai liman ba zai shiga gidan gaba ba za a yi layi da shi na za a yi zamo ne ne a ga azar na eh haka za a yi Allah ya kiya kuna duba agogo na yawa Allah ya kai mu gobe sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وكلنا ربنا انك على كل شيء قدير wannan sabuwar gwamnati mu ringa mata addu'a Allah madaukakin sarki ya rike hannunta Allah madaukakin sarki ya sa su yi abin gwarai Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da zai zama mana alheri shi za ta duk abin da zai zama mana musifa da tashi hankali ko ya taɓa mana addini ko mutunci Allah ya rahana ni ni ta wannan addu'a Allah mun yi riko Allah shi ya da su da mu gaba daya kan ta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ربنا اتنا في لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشهيد akwai ɗan uwa da ‘yar uwar shi ta rasu yau da kafin dama shi ma bayan ya ba masallaci ya samu labarin rasuwarsa ne ji Allah ya cikanta Allah ya saka hujja Allah ya saka na aljanna yan uwanmu da suka rasu da iyayenmu Allah ya cikansu Allah ya sa su huta da malamanmu Allah ya cikansu Allah ya sa su huta Allah maɗaukaci sarki ya ja kwananmu da imani idan mutuwa mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani mu kare karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين